الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyar ne ko shida yawwa biyar ko yawwa biyar ga watan jimada saniya hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 26 ga watan 11 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke bin sharhin nan na fathul majid na al'allama abdurrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 33 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata muna nan dai a cikin babi na uku a cikin wannan littafi babu man haqqaqa tauhida da khalal jannati bi ghairi hisab babun da yake bayani akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya tsantsanta bauta ga Allah karshe zai shiga aljanna ba hisabi ba azaba mun karanta wasu daga cikin ayoyin alqur'ani da suke bayani akan haka da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam muna nan dai a cikin hadisin nan mai tsayi wanda ainihin wato hadisin Hussein ibn Abdurrahman wanda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'ummarsa akwai wasu mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba daga cikin sufofinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna wannan ita ce sufar su to muna karanta sharhin wannan sufa a lokaci ya cin mana darasin da ya gabata da haka za mu tashi a daidai gabar da malai ke cewa wal farqu bainar raqi wal mustarqi kafin nan za ku iya tunawa mun tattauna game da ainihin wato ruqya da kuma irin wadda ta halatta a shari'ance da kuma iko da ka ci karo da hadisin da ya nuna an hana yin ruqya to irin ruƙuyar da take a cikinta akwai shirka akwai maganganu na guluwi akwai maganganu waɗanda suke marasa ma'ana to wannan ita ce ruƙuyar da aka hana amma yin ruƙuya da alkur'ani ko da addu'o'in da suka zo cikin azkar na annabi sallallahu alaihi wasallam ko wasu addu'o'i waɗanda suke masu kyau wannan ba zai zamanto ainihin tana daga cikin ruƙuyar da aka hana da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba asabir ruqa ma lam takun shirkan babu laifi a iya yin ruƙuya in mutum bai da lafiya a matukar babu shirka a cikin wannan rukuya din annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jibril yayi masa rukuya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa rukuya wanda da hadisai sun tabbata akan haka to sai malam yake cewa qala al muallif rahimahullah wal farqu bainar raqi wal mustarqi menene bambanci tsakanin arraqi me yin rukuya wal mustarqi da me neman ai masa rukuya akwai bambanci tsakanin mai ruƙuya da mai nema a masa ruƙuya. Annal mustarqi shi mai neman a masa ruƙuya sa'ilun mai roƙo ne, musta'adin mai bukata ne, multafitun ila gairillah mai waiwayawa ne zuwa ga wani Allah bi kalbihi da zuciyarsa. Shi yasa su tun da har akwai irin wannan na rauni tattare da almustarqi shi yasa humul ladina la yastarquna me yasa ba sa neman a yi musu rukuya saboda shi mai neman a yi masa rukuya na farko roƙo yake na biyu ya nuna mabukaci ne sannan na uku ya waiwaya zuwa ga wani ba Allah ba da zuciyarsa zuciyarsa ta karkata zuwa ga wanda yake neman wanda zai masa rukuya din to su kuma cikar tawakkalin su da Allah madaukakin sarki ya hana su su nema su roƙa a wajen wani ba Allah ba su nuna bukatar su a wajen wani ba Allah ba ballantana su waiwaya ko zuciyarsu ta karkata zuwa ga wani ba Allah ba shi yasa cikin sufar su la yastarquna ko kun fahimta shi yasa aka ce cikin sufar su la yastarquna su fa ba za su ce ba mu da lafiya yi mana rukuya me yasa ba sa neman ai musu rukuya saboda neman al-istirqa neman rukuyar sa'ilul wato su'al akwai roƙo a ciki kuma wanda suka nemi ya musu rukuyar nan ba Allah bane wanda suka nemi ya musu tofin nan wani ne kaga sun nuna kaman wannan ya nuna suna da bukata a wajen wani ba Allah ba sun tambayi wani ba Allah ba zuciyarsa ta karkata zuwa ga wani domin kana ganin yayi ma rukuya zaka samu sauki to wannan dan rawan da wannan shakin din da zuciya take yi su imanin su da tawakkalin su ya cika cuf ba su bukatar su nemi wannan duk da cewa neman hakan fa ba laifi bane ka nemi wani ya maka rukuya ba laifi ba ne amma su saboda cikar tawakkalinsu ba su neman wani ya musu rukuya saboda a cikin neman akwai su'al akwai haja akwai kuma mainul qalbi ila ghairillah an gane ko warraqi muhsinun shi ko me yin rukuya domin aka ce humul ladina la yarquna yana ta kokarin bambanta mana tsakanin humul ladina la yarquna da la yastarquna la yarquna ruwayan muslim ce kuma akwai kuskure a cikin wato rawun ya samu kuskure layar tarkuna ne shi kuma sai kawo layar kuna domin shi kuma yin ruqyar din ai kyautatawa ne arraqi mai yin ruqya wanda za a zo a ce masa da Allah wani ba shi da lafiya da Allah ya masa ruqya to aka ga kai yin ruqyar ga wanda yake bai da lafiya na ihsani shi ko ihsani ya babu makusa bai da makusa a ainihin wato a shari'a da haka in kai ihsani a wannan ka kyautata da haka kaga kenan arraqi muhsinun shi mai yin rukuya mai yin ihsani ne shi ko almustarqi mai neman ai masa rukuya sa'ilun musta'din multafitun ila ghairi llahi biqalbi akwai bambanci tsakanin su ko babu akwai bambanci da haka sai zamanto in ka ce humul ladina la yarquna baka yabe su ba kamar ka ce su ne suna ganin mutum a cikin bukata ba su taimake shi wannan yabo ne shi yasa aka ce wannan ruwayar ko lafazin layar kunan wahami ne kuskure yanda lafazin yake kamar yanda mafi yawan ruwayoyin suka kawo shine humul ladina la yastarquna domin kace humul ladina la yarquna sune wanda ba sa taimako domin ruqya taimako ce ihsani haka ba sa yi haka ba zai zama yabo ba ballanta na har a kawo cikin sifar da za ta kai kai su aljanna ba hisabi an gane ko qal wa innamal muradu abinda dai ake nufi wasfu as-sab'ina alfan sufanta waɗannan mutane dubu saba'in bi tamami tawakkuli da cikar tawakkali wannan mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba an sufanta su da cikakken tawakkali fala yas'aluna gairahum shi yasa ba su roƙon waninsu an yarqihim ya musu ruqya ولا يكويهم كوي مسللس وكذا قال ابن القيم haka ibn al-qayyim ya faɗa duba rakam na ƙasa ainihin wato abin nan cikin quratul uyun yace fatarku shirka ra'asan ko fataraku shirka ra'asan sai suka bar shirka sun bar shirka daga tushenta tun daga tushe suka bar shirka sannan walam yanzilu hawa'ijahum ba su saukar da bukatunsu ba bi ahadin wato ga wani fa yas'alunahu ruqyata ballantana su roke shi ya musu ruqya fa ma fawqaha ballantana kuma abin da yake sama da ruqya wa tarakul kayya sun bar yin lalas wa in kana yuradu lishifa duk da cewa in kaga an yi lalas ana yin sa ne da nufin samun waraka amma duk da haka suka haƙura ba sa neman ai musu lalas wal hamilu lahum ala zalika abinda yasa su haka wata tawakkulihim ala Allah saboda ƙarfin tawakkalinsu da dogararsu ga Allah wa tafwidihim umurahum ilai da tsananin ko ƙarfin miƙa al'amuransu zuwa gare shi wa Allah ta ta'allaka qulubuhum bi shay'in siwa domin kada ma zuciyarsu ta ɗamfara da wani ba Allah ba fi dimni ma dabbarahu cikin kunshin abin da Allah ne mai gudanar da shi, wa ƙabahu shi ke hukunta shi, falayar gabu na shi sa ba su kwaɗayin komai a wajen kowa illa ila rabbihim sai ga Ubangijinsu. Wala yarhabu na ba su tsoron wani abu illa min sai daga gare shi, wa ya taƙiduna annama asabahum su aƙidarsu ita ce duk abin da ya same su bi kadarihi suna jin da kaddara ce kaddara ce haka Allah ya kaddara da kaddarar Allah da kaddarawar Allah wa ikhtiyarihi lahum da kuma zabin Allah gare su na wannan abin ya same su fala yabza'una shi yasa ba sa zabura illa ilaihi sai zuwa ga Allah wahdahu shi kadai fi kashfi durrihim wajen yaye musu damuwar su ko cutar su qala ta'ala an yaqub alaihi salam annabi Allah madaukakin sarki ya faɗa game da annabin Allah Yaqub alaihi salam innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ka duba irin jarabawa mai girma da annabin Allah Yaqub ya shiga ta rasa ɗansa wato sanyin idanunsa annabi Yusuf alaihi salam amma ko da yaushe cewa yake innama kawai ashku bathi ina bayyanar da tsananin damuwa ta albasu tsananin damuwa kenan ina bayyanar da tsananin damuwa ta ne wa huzni da bakin ciki na ilallahi ga Allah ba wajen wani na kai kukan cewa Yusuf ba har yanzu Yusuf an rasa shi ba ba wanda ya kai kuka kawai da abin ya faru yace innama ashku bassi wa huzni ilallah yace kawai ina bayyanar da tsananin damuwata ne, ina bayyanar da tsananin damuwata ba ga wani mahaluki ba, ina nuna bakin ciki na rasa ɗana Yusufa, salam ba ga kowa ba ilallahi ga Allah nake bayyanar da wannan kuka nawa ga Allah ta'ala nake bayyanar da wannan damuwatawa. Wannan yana daga cikin sufar bayan Allah na ƙwarai wajen duk abin da ya same su suka mayar da shi ne zuwa ga Allah shi yasa ba sa neman a yi musu rukuya shi yasa ba sa neman a yi musu lalas abin da ya kawo haka ƙarfin tawakkalin su ne ga Allah miƙa al'amarin su ne zuwa ga Allah ba su son zuciyarsu ta ɗamfara ga wani ba Allah subhanahu wata'ala ba cikin abin da babu mai gudanarwa sai shi Allah cikin abin da babu wanda ya hukunta shi sai shi Allah shi yasa ba sa kwaɗayin waraka ba sa kwaɗayin wani amfani illa ila rabbihim sai ga ubangijinsu ba sa tsoron wani abu da ake tsoron ya same su illa minhu su Allah kawai suke tsoro sannan suna da aƙidar cewa abin duk da ya same su da kaddarawar Allah ne haka Allah ya zaba musu da haka ba sa tafiya su zabura zuwa ga wani sai ga Allah shi kadai wajen neman ya yaye musu wannan ainihin wato damuwa tasu suratu yusuf ayata 86 إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قوله قوله نعم za mu zo gaba insha Allah qawluhu fadin sa wala yaktawuna ba sa yin lalas ay la yasaluna gairahum an yakwiyahum ay ba sa roƙon wanin su yayi musu lalas ko yayi musu sakiya kama la yasaluna gairahum an yarqihim kamar yanda kasancewa ba sa roƙon wanin su yayi musu ruqya istislaman lil qada sabida miƙa wuya ga hukuncin Allah watalazzuzan bilbala da kuma jin daɗin da suke na wannan ibtila'i wannan jarabawa saboda sun san akwai alkhairi akwai lada a cikin haka qultu sai na ce wa zahiru zahirin wannan magana anna qawluhu faɗinsa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce la yaktawuna a ammu min an yas'alu zalika la yaktawuna a ammu min an yas'alu zalika aw yuf'ala bihim zalika bi ikhtiyarihim da aka ce la yaktawuna a ammu kalmar la yaktawuna a ammu min an yas'alu zalika wato fadinta da gamewarta ta game ta fi fadi sama da an yas'alu zalika su roki haka a ammu kalmar al-iktiwa yaktawun aka ce la yaktawuna ba sa yin lalas sai ce a ammu fadin sa wannan la yaktawuna a ammu min an yas'alu zalika aw yuf'ala bihim zalika bi ikhtiyarihim wai wannan lafazin na la yaktawuna gamewarsa da fadin sa yana nuna sun fi wato nuna yana nuna cewa a ammu min an yas'alu zalika la yaktawuna nan fadinta ko a ammu ta fi gamewa sama da suroki a yi musu lalas ɗin, au yuf'ala bihim ko a yi musu zalika fi ikhtiyarihim da zaɓinsu. Ma'ana su ƙarfin tawakkalinsu, tawakkalin ya fi faɗi fiye da al'ittuwa a yi musu lalas. Su ƙarfin tawakkalinsu ya sa ba sa roƙon ma ko da lalas ɗin a yi musu. Da zaɓinsu ne sai dai in sun kai cikin yanayin da ba sa cikin hayyacinsu, ranga-ranga a ɗauke su a kai su a yi musu, wannan kuma ba da zaɓinsu ba ne, amma su da zaɓinsu su ce su zauna su ce ga ainihin wato maruru ya yi ruwa a fasashe a yi min diresin ba sa yi. Ammal kayyu fi nafsihi amma fa shi yin lalas, guri ya yi ruwa ko guri jijiya tana zubar da jini a ɗauko ƙarfe a sa shi a cikin wuta ya zafi a ɗana a gurin don gurin ya liƙe. jinin ya daina zuba wannan fa ja'izun ya halatta a karka dinga jin ana layar tauna ka dauka kaman yin iktiwa'in laifi ne karka ji an ce la yastarquna ka dauka yin ruqya laifi ne a'a ya halatta kama fi sahihi kaman yanda yazo cikin bukhari an jabir bin abdullah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ba'atha ila ubayy ibn ka'ab tabiban manzon Allah ya aika wa Ubayyu bin Ka'ab likita faqata lahu irqan dan ya datse wata jijiya da ta tsinke tana zubar da jini ta Ubayyu bin Ka'ab wa kawahu sannan kuma ya yi masa lalas a gurin an gane ko kaga kenan wannan ya nuna cewa shi ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kansa ya aika likitan da ke maganin irin wannan matsalar ya aika wa Ubayyu bin Ka'ab alaramman nan ai masa lalas kuma shi wannan likitan yaje faqata lahu irkan ya datse masa wata jijiya wa kawahu kuma yayi masa lalas a gurin dan kada jini ya ci gaba da zuba da haka shi sa suka ce wannan kaga hadisin Muslim ne hadisi na 2207 yana nuna halaccin yin lalas wa fi sahih al-bukhari yazo cikin sahih al-bukhari an Anas daga Anas annahu kawa min zatil jambi Anas dan Malik yayi lalas daga wata cuta da ake kira zatil jambi chlorisi chlorisi suka ce wani kumburi ne ko kuma ka ce ciwon fatar bangon huhu shi ake kira chlorisi ciwon fatar bangon huhu to ta wannan ciwon ya kama ainihin wato abinan Anas bin Malik kuma ya yi wa kansa lalas. Sun ce wani ciwo ne da yake kama ana kiransa zatul jam, wani ciwo ne da yake kama kamar fatar huhu ta ciki. An gane ko? To, mutum ya kamu da wannan sai ka ga akwai symptoms da ake ganewa suka ce kamar akwai zafin wato zafin kirji yayin numfashi. mutum zai numfashi zai ji kirjinsa yana zafi haka sannan numfashi mai wahala shi ma yana daga cikin alamar wato alamar cutar pleurisy zatil jam sannan akwai tari mai bushewa sannan akwai zazzabi ko jin sanyi wannan dukkaninsu alamomi ne a arab ne na pleurisy wannan zatil jam saboda haka in ta kama mutum takan yi kisa ma wani lokacin da karar kwana mutum ya mutu to za a iya wa mutum lalas sun ce za kuma iya amfani da wata hanyar ba sai lalas ba in yanzu ne za ka iya cewa ba lalle sai an yi amfani da wannan ainihin wato cauterization ake kiran wannan wannan wannan shi wannan kayu din cauterization kuma suka ce akwai electric akwai chemical akwai thermal to duk kowanne ana iya amfani da shi wajen magance irin wannan larurar akwai wanda yanzu tunda akwai asibitoci akwai kila wanda za a dinga yi wanda yake kone ciwo ta hanyar amfani da wata na'ura electric ba lalle sai an yi amfani da a sa garo wato karfe a cikin garwashi ko cikin wuta ya zafi a zuwa dodana a gurin akwai electric akwai chemical wanda ba sai an yi amfani da wannan kayyun ba za a iya hahada wasu sinadarai a zuba a gurin da sauransu kamar yadda suka ce ana iya amfani da qusul hind ko al'udul hindi al'udul hindi wani kamar wato ɗan itace ne ana amfani da shi ana haɗa magani wajen warkar da mai cutar pleurisy battle jam ana kiransa ko kace al'udul hindi ko kace qustul hind an gane ko to kaga kenan in kai amfani da wannan kamar magunguna ne za a yi amfani da su wajen warkar da maganin cutar ba sai an yi amfani da ainihin wuta din ba duk kuma ana kiransa da alkayu shi ma ina fata an gane da haka Anas dan Malik shi ma yayi wa kansa kayyo ma'ana yayi wa kansa lalas saboda larura da ya kamu da ita ta zatul jam ka duba wannan a cikin an-nihaya an-nihaya fi garibil hadith mai nihaya ibn al-asir yake ta zatul jam wato wannan cutar zatul jam wato addubailatu ana kiranta addubaila addubaila waddumalul kabir التي تظهر في باطن الجنب وينفجر إلى داخل وقل ما يسلم صاحبها wai wannan cutar ta zatul jam ana kiranta da dubaila dubaila shine kamar tari da yake ka ko kuma majinar huhu waddumal ko kuma wani maruru alkabir babba allazi allati tazharu wanda yake fitowa fi batinil jam wato a wato ta ciki cikin wato a cikin cikin mutum ta gefansa haka wayan fajiru wani lokaci wannan wato wannan marurun yakan fashe ila dakhil yayi ciki wato ta ciki zai fashe wa qalla ma yaslamu sahibu dai dai ne mai irin wannan cutar yake kai labari an gane ko eh ana samun ku amma yawanci masu wannan cutar dai dai ne wanda suke suke takewa wala alla hasullu Wataƙila kuma ita ake kira da asullu, asullu kuma tuberculosis ne, wato tarin fuka, wasu sun ce shi ne zatul jam, wasu sun ce cutar tarin fuka ita ake kira da zatul jam, wasu kuma suka ce, a tarin fuka daban, zatul jam ita kuma daban. Zatul jam pleurisy kenan wani kamar ruwa ne ko wani kumburi da ke fitowa a cikin abin nan fatar huhu ta ciki, to wannan kaga suka ce shi ne ainihin wato abin nan zatul jam. asallu kuma ko asillu shi kuma wannan suka ce shine tarin fuka wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun lokacin da Anas dan Malik yayi wa kansa kayyo saboda cutar zatul jamb da ta kama shi annabi yana raye ma'ana ana nuna maka halaccin yin wannan neman magani da kuma yin alkayyo wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 5721 وفي صحيح البخاري يازو cikin صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا daga Abdullah musallaki warawa Tirmidhi warawa Tirmidhi wa ghayruhu an Anas Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi da wani Tirmidhi daga Anas annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad bin Zurara min ash-shauka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabin nan da ake kira As'ad bin Zurara shi ma yayi masa kayyu wasu sun ce annabi da hannunsa ya masa wasu kuma suka ce a annabi ya sa an yi wa as'ad bin zurara alkayyu shi wannan lalas din ko wannan sakiya din wato wannan cauterization din mina shauka daga wata cuta da ake kira shauka shauka sun fassara ta da abu biyu na farko sun ce kumburin jijiyoyin tafin kafa su ake kira da ashauka wasu kuma suka ce wasu kuraje ne da suke fitowa in ka in kai google za ka ga ƙuraje ne za ga da fuska har cikin bakin mutum da fuskarsa da kirjinsa da cikinsa za ga sun yi caba caba kamar ƙarin bau wani wani wani wasu abin da ake kira ƙarin bau da sa wani wani abin da mai kaikayi haka za ga haka suke fitowa su bata abin nan wasu suka ce su ne shauka wasu kuma suka ce a kumburi ne jijiyoyin kafan mutum ne suke kumbura to wannan shi ake kira da ashauka to wannan ciwon na ashauka ya kama as'adu bin zurara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi masa kayyu ko kuma yasa akai masa wannan hadithin ashauka shi ma kaga anan sai suka ce humratun ta'alul wajha wal jasad kaga ma'ana ta biyu kenan suka ce wasu kuraje ne jajaye da suke bayyana a saman fuska da jiki gaba daya su bata mutum fuska da jiki wannan hadisin imamu tirmizi ya fitar da shi hadisi na 2050 wasahul allamatul albani rahimahullahu fil mishka hadisi na 5434 wa fi sahih al-bukhari yazo cikin sahih al-bukhari an ibn abbas al-marfu'an daga abdullahi dan abbas marfu'i hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ash-shifa'u samun waraka fi salasin ana samun waraka ta sababin yin abu ɗayan abu uku. Ana samun waraka ta dalilin abubuwa guda uku, shurbatu ko shurbati asilin, shurbati asilin shan zuma, fihi shifa'un linnas. An gane ko? Yawa, wani abinan wancan da yake cewa wannan nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatu ba shi ba يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس haka a cikin shan zuma akwai waraka shi yasa za ga ana hada ta cikin abubuwa da yawa da suka shafi magungunan koda koda wanda turawa suke yi ana dan hahadawa da shi zuma haka kuma cikin magungunan da ake yi a ko na gargajiya ko wani abu da za ga ana amfani da zuma a cikin yin amfani da zuma akwai samun waraka wa shartati mihjamin da kaho yin ƙaho wanda irin wanzamai suke yi a zo a sa mutum ƙaho a zuƙo jininsa wanda yake marar kyau mataccen jini a zuƙa bayan wasu lokuta in an cire sai a tsatsaga da aska sai ga wannan baƙin jini wani baƙin irin yana fita yana fitar da shi daga jikin mutum to wannan shi ma duk wanda aka yi masa za ga iyaye da da suna yawan yi ana yi a ka ana yi a kafaɗa ana yi a baya ana yi ana yi a wurare sai ga mutum in yana fama da ko kasala ko ciwon gaɓoɓi ko kaza sai ga mutum ko yawan ciwon kai ma wani an masa sai ga ya daina jin ciwon kai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya nuna cewa a cikin yin kaho ana samun waraka sai manzo Allah ya ce wa kayyati nari sai kuma lalas da wuta wannan cauterization din yin sa shi ma yana ana samun waraka wa ana anha anil kayyi manzo Allah ya ce amma ni dai ina hana yin lalas ni dai ina hana yin lalas wa fi lafzin a wani lafazin yace wa ma uhibbu an aktawiya bana so na yi lalas ma'ana bayan ya lissafa abubuwa guda uku shurbati aslin sharqati mihjamin an gane ko sharqa sharqati mihjamin nan ya ce mun shurbatu aslin shurbati ba tu bane shurbati aslin sharqati mihjamin kayyati narin ba kayyatu ba ne kayyati narin wa ana anha anil kai ka koma hadisi za ga ka usulan su suke wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 5680 da 5681 yace wa ma uhibbu an aktawiya amma bana so in yi lalas wannan shi ma wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 5683 Imam Muslim hadisi na 2205 قال ابن القيم ابن القيم رحمه الله تعالى zai mana bayani game da waɗannan hadisan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura likita yayi wa Ubay bin Ka'ab lalas an ce Anas dan Malik cutar zatul jambi ta kama shi yayi lalas kuma annabi yana raye an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa an yi wa As'ad bin Zurara ainihin lalas saboda cutar shauka da ta kama shi to sannan kuma gashi wannan hadisin na uku ko na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waraka cikin abubuwa guda uku shan zuma ƙaho da kuma lalas da wuta sai ce amma fa ni ina hana yin lalas din to sai ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ce kad tadammanat ahadithul kayy arba'at anwa'i hadisan yin lalas sun kunshi nau'o'i guda hudu, sun kasu gida hudu hadisan yin lalas, a hadu ha ɗaya daga ciki fi'iluhu shine ya halatta yin lalas, yin lalas, asani hadisai, hadisin ka kalli wasu hadisan daga ciki adamu mahabbatihi yana nuna rashin son yin lalas. Asalis na uku, asana'u alaman tarakahu, yabo ga wanda ya bar yin lalas. Warrabi'u na hudu, annahyu anhu hana yin lalas. Wala ta'aru da bainaha bihamdillah yace alhamdulillah mun gode Allah babu cin karo tsakanin waɗannan hadisan. Akwai hadisin da yace je kai lalas ba komai. Akwai hadisin da ya nuna ba a son kai lalas. akwai hadisan da suka nuna kar kai lalas wato suka yabo akan kin yin lalas akwai hadisan da suka hana yin lalas gaba daya amma dukkan waɗannan hadisan kaka dauka sun ci karo ibnu al-qayyim ya ce ba su ci karo ba yace fa inna fi'lahu lahu yin lalas da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam ya dullu ala jawazi wannan yana nuna halaccin yin lalas wa adamu mahabbatihi lahu rashin kaunar lalas da annabi ya nuna la ya dullu alal man'i ba yana nuna hana minhu hana yin lalas ba, don an ce annabi baya son yin lalas ba wa ma uhibbu an aktawiya ba na son yin lalas, rashin son annabi na yin lalas ba yana nuna hana yin lalas ba. Wa amma tsanawa ana tarikihi amma yabo da aka yi wa wanda ya ƙi yin lalas, fa ya dullu ala an da tarkahu aula wa afdalu. wannan hadisin yana nuna kin yin lalas din shi yafi kuma shi yafi falala wa amman nahyu amma hadisin da ya hana yin lalas wa ana anha anil kayyi to shi kuma fa ala sabilil ikhtiyar wal karaha shi kuma wannan hadisin hana din hani ne ala sabilil ikhtiyar amma zabi ne hani ne na zabi in kaga dama kai ba sai kai ba in kaga dama kuma kai aw al ikhtiyar wato al ikhtiyar wal karaha sannan yana nuna karhancin yin lalas ɗin in har akwai wata hanya da mutum zai iya samun waraka ba sai ya yi lalas ɗin ba to bin waccan hanyar tafi sama da yin lalas kaga dai hadisan babu wanda ya ci karo da juna ko kun fahimci wannan in ka kalli hadisin farko annabi ya yi lalas ya nuna yin lalas halal ne ya halatta hadisin da ya nuna annabi baya son yin lalas ba yana nuna rashin wato kyawun lalas ba ne an gane ko sannan hadisin da aka yabi wanda ya bar lalas yana nuna barin yin lalas din shi yafi hadisin da ya zo na hani shi kuma ana nuna karhancin yin lalas din ba a so amma ya zama babu wata hanya da mutum za a yi masa magani sai lalas din sai a yi masa wa qawluhu da fadin sala ya tadayyarun ay la yatasha'amuna bit tuyur ba sa yin camfi da tsuntsaye wa nahwiha da makamancin tsuntsaye mutum ya fito zai tafi kasuwa ko zai yi bulaguro ko zai tafi fatauci ko zai tafi neman aiki yana fitowa sai suka yi arba da mujiya ta kofa akan bishiyar kofa gidansa kawai sai a ga ya koma gida me ya faru sai ce mai gidan mata gidan ai babu sa'a wannan tafiya me ya faru ai ina fita na ga muka hada ido da mujiya saboda haka ganin mujiya ba alheri bane to wannan kaga yana daga cikin attadayyur kenan ko kuma yana fitowa tattabaru suna ɗan ciwo a ƙofar gidansa yana fitowa sai fir motsinsu sai sa sai suka tashi da suka tashi sai suka yi sai suka yi hagu sai kan a ganshi ya koma mai gida ya ka dawo ya ce ai babu sa'a me ya faru ya ce baru na ga ina zuwa sun tashi kuma suka yi hagu kin san ku hagu ai ba ba ba sa'a wannan shi ake nufi da canfi wannan haramun ne an gane ko to su ƙarfin tawakkalinsu baya sa su yi nufin aikin alheri wai wani abu ya sare musu gwiwa. In suka fito ɗin nan suna tare da ƙullan yusiba na illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Da haka a ce musu ayi su fito su ga kuturu ko suna fitowa su yi arba da kuturu ko su yi arba da da abin nan da mujiya ko tsuntsaye su kaza kaza wannan duk baya rage musu karsashi ko ya sare musu gwiwar fita nema da kuma sa ran za su samu. domin sun san samun bai da alaka da tsuntsaye rashin samun bai da alaka da tsuntsaye samun daga Allah ne rashin samun ma daga Allah ne ba sa canfa samun su da wani abu ba sa canfa rashin samun su da wani abu ba zai auri mata ya tsiya ce ce mai kashin mai kashin tsiya bace ya sake ta wannan ya nuna yana da raunin tawakkali ba zai auri mata ba ya kudin sa ya burin kasa ya ƙara yin kudi taitai masa tsiya da lalata shi kashi kan ya sake ta duk sun tabbata amma ya dinga ganin in ya sake ta talaucewa zai canfi ke wannan yana nuna cewa tawakkalin mutum da imaninsa sari yana ci ko kun fahimta da haka cikin sufar su la ya tasha'amuna ai la ya tadayyaruna la ya tasha'amuna bit tuyur wa nahwiha wa sayati insha Allah ta'ala bayanu tiyara bayani babi guda malam yayi a cikin wannan littafi akan canfi wa ma ya ta'allaqu biha da abin da yake da alaka da canfi fi babiha yana can a wani babi da Allah da malam ya kawo babu tiyara insha Allah zai zo nan gaba qauluhu fadin sa sufar su ta karshe wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Ubangijinsu kaɗai suka suke dogara. Zakaral asal aljami'a a nan sai manzon Allah ya faɗi asalin ko tushen aljami'a wanda ya tattare sufofin gaba ɗaya. Allazi tafarra'at anhu hadhihi al-af'al wal khisan wanda waɗancan ayyukan guda uku na baya da waɗancan ɗabi'un da aka ambata guda uku to tawakkali wannan sufa ta ƙarshe ta haɗe su. La yastarquna la yaktawuna la yataqayyaruna kalmar wa ala rabbihim yatawakkaluna da ta tattare su wa huwa tawakkulu ala Allah shine dogara ga Allah wa sidqul iltija'i ilayhi da kuma gaskiyar fakewa zuwa ga Allah wa li'timadu bil qalbi alai da kuma dogarar bawa da zuciyarsa kacokan akan Allah alladhi huwa nihayatu tahqiqit tauhid wanda wannan shine karshen tabbatar da tauhid alladhi yuthmiru kulla maqamin sharifin wanda samun cikakken tauhidi da gaskiyar tauhidi shine yake haifar da ɗan itacen da zai sama wa mutum matsayi maɗaukake minal mahabbati na ƙauna warraja da ainihin wato minal mahabbati na soyayya warraja da ƙauna wal khawfi da tsoro warrida da yadda bihi rabban wa ilahan warrida bihi rabban wa ilahan da yadda da ubangiji a matsayin ubangiji kuma abin bauta والرضا بقضائه da kuma yadda da dukkan abin da Allah ya hukunta wa alam ka sani annal haditha wannan hadithin la yadullu ala annahum la yubashiruna al asbaba aslan alaja sai ka bude baki kunne sosai anan kila amsa kaza ta faru wa alam ka sani annal haditha wannan hadisin fa la yadullu ala annahum ba fa yana nuna wayannan masu sufofin nan la yubashiruna al-asbaba ba sa mu'amalanta da runguma da mubasharantar al-asbaba ba wai ba sa amfani da riko da sababi bane aslan har ka dauka kamar duk wani sababi ba ruwansu da shi saboda tsabar tawakkali da haka gidansu a bude yake kwana ba sa rufewa saboda wa ala rabbihim yatawakkaluna har ka dauka in yazo da mashin ɗinsa kofar masallaci kawai barin mukullin yake a jiki saboda wa ala rabbihim yatawakkaluna ina fata an gane har ka ɗauka mota za ta taho yana hango ta tana ta hon hon yake kawai ta tafiya ta kasai ta akan titi saboda wa ala rabbi mai tawakkaluna amma la yace ba haka ake nufi ba hadisin ba yana nuna annahu la yubashiruna asbaba aslan fa inna mubasharatul asbabi domin mu'amala ko yin amfani da riko da sababi fil jumlati a dunkule amrun fidiri daruriyun al'amari ne da aka halicci dan adam a kansa ya yi riko da sababi yanzu kuna so ku saurari kitabun tauhid sai kuka taho masallaci wajen sauraro riko da sababi ne fitowarka daga gida tahowa nan riko da sababi ne dan ka saurari tauhidi a cikin kitabun tauhid da haka kenan riko da sababi wata fikira ce zaka je kana son kasu kuɗi zaka tafi kasuwa ko zaka tafi office ko zaka tafi kwadago riko da sababi ne ina fata an gane kana son aure zaka je wajen yarinya ku tattauna zaka kai sadaki zaka nemi shedu za a yi kaza wali zai zo wannan dukkanin su ruko ne da asba ina fata an gane kana son ba zai yiwu ba kawai ka ƙi ruko da sababi Allah ta'ala fattaba a sababa yace da aka ruko da sababi baya cin karo da tawakkali bal ma a haɗa suke kai ruko da sababi ka dogara ga Allah ina fata an gane shi yasa Allah ya ce fa iza azamta tawakkal ala Allah in ka gama shirye-shiryenka ka tsara kaza ka tsara kaza duk wani plan kai sai kuma ka dogara ga Allah ba zai yiwu ba kawai ka ce kai mutawakkil ne kawai ka dogara ga Allah ba plan ba tsari ba ruko da sababi wannan ya ci karo da ainihin wato koyarwar musulunci dan haka ruko da sababi yan uwa a dunkule amrun fidiriyun daruriyun dan a nuna maka haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira zuwa Madina. Ya yi riko da sababi ko bai ba. Da shi da Sayyidina Abubakar sun tanada abin hawa ko ba su tanada ba. Sun ɓadda sawu ko ba su ɓadda ba. Sun ɗauki hayar wanda zai jagorance su ya nuna musu hanya ko ba su yi ba. dabbobin sun ba da su ajiya cewa bayan an gama neman su a kawo musu guri kaza su kama hanya duk wannan me ake nufi ittikhazul asbab dukkanin su wannan riko da sabubba akwai wanda ya kai manzon Allah tawakkali ya san kafiran nan suna neman sa karfin tawakkalin sa da sai ya fito kawai shikenan suna neman nasa da makamai sun biyo shi kam amma ya bar da sawu har aka zo inda suke cikin kogon har sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shi ma sai da zuciyarsa ta kada ya ce fa inda ɗaya daga cikinsu abinsa zai faɗi ya tsuguna ya ce zai ɗauka fa zai hango har annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya taushi zuciyar sayyidina abubakar ce ma baluka bithnaini lahu thalithuhuma wai me kake tsammani da mutum biyun da Allah shine na uku na ukun su la tahzan inna Allah ma'ana an gane ko to kaga wannan yana nuna maka ruko da sababi duk yaƙe-yaƙen da annabi ya yi riko da sababi ne lokacin da aka je Uhud ai ya sa wasu maharba akan dutsen Uhud ya ce ko an yi nasara ko ba yi nasara ba kasu sako riko da me strategies ne na yaƙi an taba tsayawa a wani guri wani sahabi ya ce amakin Allah dabaru ne na yaƙi wahayi ne aka ce mu tsaya a nan ko kuma kana ganin cikin hikimomi da dabarun yaƙi ne ce dabarun yaƙi ne ce to ba nan za mu tsaya in dai so muke dabaru ne na yaƙi ga gurin da ya kamata mu tsaya ta haka duk wayannan riko da asbab da haka mutum kawai ba zai naɗa hannu kawai ya ce kullum yusiba na illa ma kataballahu lana ko kuma wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha an samu wani lokacin sayyidina abubakar yayi haka sayyidina abubakar ya ganshi duk an fita kasuwa wasu sun tafi office dan kwadago duk sun fita aka zo aka same shi kawai yana kwance a gindin busha ce kai ya mijiyin karfi matashi da kai me kake anan sai ya ce a ai shi kawai arzikin sai yake jira Allah ya bashi yace to ai baka tashi ka nema ba yace a ba sayyidina Umar baka san wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin sayyidina Umar yace ka taba ganin sama tayi kudin zinari ko ko ko na azurfa yace a yace ko ka tashi ka tafi nema ko in zare ka yanzu mu za ka yi wasakarci ka kawo mutane irin wannan wannan tawakkali wannan ta'akuli ne ka san akwai almuta'akilun mai neman ku ciyar da shi yawa akwai mutawakkilun akwai muta'akilun mai neman a ciyar da shi duk gaba ɗaya za ku yi tafiya kowa da guzurinsa shi ya ki tafiya da guziri an yi magana ya ce ana mutawakkilun billah ya tafi shi kaɗai mana ya bi ku kuma su guziri in kuka ga zai rasu ai za ku taimake shi ko to ka gani da haka shi a tawakkulu riko da tawakkulu wato riko da sababi amrun fidiriyun ko ka ce ba za ka yi riko da sababi ba ɗabi'a kama sai ta yi faɗa da kai ɗabi'ar ɗan adam daruri larura ne riko da sababi lan fi haka li ahadin anhu babu wanda zai iya rabuwa da riko da sababi ai dukkanin mu nan zamu tafi mutum zai je aikin haji ya tafi ya saba passport mana ya gani zai shiga Saudiya zuwa wajen su malam Musa si maka si maka si maka passport shi ba riko da sababi bane kuma ka biya kuɗin tikir kai kaza kai kaza duk wannan ba riko da asbab bane to ka ce kawai kai mutu wakilin billah ne karka hau karka biya kuɗin jirgi kawai yake nan ka tafiya ka kawai kuma in ka je kawai ka ce ka ce ka zo aikin haji ba takardar shiga ƙasa ba passport ba kaza ba ka shiga ba haka amrun ne daruri fitiri kuma bal nafsu tawakkuli mubasharatu li azamil asbab bal ma ai gundarin tawakkali mubasharatun لأعظم الأسباب شيني مباشرة ترمبي جرمان سببي كما قال الله تعالى كما يند الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه معنا وي شي كان ستوكلن شي ما سببي ne mafi girma an gane ko a'azamul asbab mafi girman sabubba at-tawakkul shi shi sa Allah ta'ala ce man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu ai kafi Allah ya ishe shi الطلاق آية أخرى وإنما المراد أبند أكنفي أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها سوى إنهم باين الله لأكتي ذاس شقاء الجنة با حسابي با عذابا أكتي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ai abin da ake nufi annahum wa'annan mutanen ya turkunan umurar makaruha dukkan wani abu makaruhi abin ki sukan haƙura su bashi dukkan wani al'amari abin ki sukan bashi ma'a hajatim ilaihim ilaiha duk da suna da buƙatar abin yanzu ka ji ciwo ka ji kana jin ba daɗi a jikinka ka je ai kana buƙatar ka je ga likita ka daure ka ki zuwa wajen likita saboda kana ganin kamar roƙon wani ne wanda ba Allah ba kai kuma imanin ka ya kai yanda baka roƙon kowa sai Allah duk da cewa roƙon wani ba Allah ba akan abin da wani zai iya ai ba laifi bane amma ƙarfin tawakkalin ka sai kake ganin ah yanzu cikin sahabbaya ko wanda annabi ya hana su yayi yarjejeniya da su akan kar su dinga tambaya kowa komai ai an ce ɗaya daga cikin su ko bulalarsa ce ta faɗo daga kan raƙumansa ko doki kana kusa ba zai ce da Allah dan miƙo min ba in ka ce da in ya ce da Allah dan miƙo min ya saba Allah amma saboda kawai ya yi alkawarin ya daina tambayar kowa sai Allah sai ya sako da kan dokinsa ko rakumansa sai ya ɗau bulalarsa sai ya koma. To su ma wa'yannan abin da ya sa ba sa yin rukuya ko ba sa yin lalas saboda rashin yin shi ya fi shi sa sai suka haƙura. Tawakkulan Allah ta'ala saboda tawakkalinsu da dogaransu ga Allah ta'ala kaliktiwa'i kamar yin lalas walistirqa kamar yin rukuya fatarkuhum lahu kin yin waɗannan abubuwan da kaga sun yi likaunihi sababan makaruhan saboda shi wannan da yin lalas da yin istirqa sababi ne wanda yake makaruhi riko da sababi ne makaruhi an gane ko ai mun karanta me yasa ba sa yin istirqa neman ai musu rukuya saboda sai sun roƙa sai sun nuna bukata sai zuciyarsu ta karkata zuwa wani wanda ba Allah ba to wannan ne ba sa bukata shi sa suka haƙura kawai suka dogara ga Allah la siyama musamman ma wal maridu in ka kalli halayyar mara lafiya ya tashabbasu yana makalkalewa da ruko fi ma ya zunnuhu cikin abin da yake zato sababan lishfa'ihi za ga duk mara lafiya yana ruko da duk abin da yake tsammanin zai zama sababin warakarsa haka ne ko ba haka bane haka ne bi khabadi al ankabut ko da kwa spider webs ko da yanar gizo-gizo ce in aka ce masa yayin an ebi yanar gizo-gizo aka hada da kaza ana samun sauki mutum baya yana za zo mutum da tsintsiya ya yano ana mai kake ce ai maganin an ce wannan tana maganin kaza da haka mara lafiya za ga zuciyarsa tana rataya tana makalkalewa tana ruko a zatansa ga dukkan abin da zai zama sababin warakas baya bacci da daddare saboda baya bai da lafiya sai aka ce ga wani magani in ya sha zai samu bacci zai so ya karɓi wannan maganin ko ba zai so ba zai so in aka ce masa ba ba a nan garin bane sai an je guri kaza ko ya bada kuɗi a je ko kuma shi da kansa ya je wa amma mubasharatul asbabi wat tadawi amma mubasharantar asbab wato ma'ana ruko da sababi wat tadawi da neman magani ala wajihin la karahata fiya ta fuskar da babu wani abin kyama a ciki fa ghairu qadihin fi tawakkuli wannan baya suka tawakkalin mutum alhaji dan baka da lafiya ka je Aminu Kano ko asibitin Nasarawa an duba ka bai soki tawakkalin ka ba an gane ko yawa ruko da sababi dan ka ce kai ba za ka iya zuwa gurin nan a kafa ba gaskiya tunda kana da abun hawa a abun hawa za ka zo masallaci an gane ko wannan ai bai soki niyyar ka ba bukatar ka zo masallaci ne. Da haka, don ka yi riko da sababi, don ka nemi waraka ko magani, wannan ko alama baya nuna wai tawakkalinka ya yi ƙasa, baya nuna batirin tawakkalinka ya yi lo. Fala ya kuna tarkuhu mashru'an, wai karka ɗauka ma rashin neman maganin shine shari'a. karka ɗauka ƙin zuwa asibiti shine ma shari'a. Me yasa ya ce lima fi sahihain saboda hadisin da ya zo cikin Bukhari da Muslim an Abi Huraira ta marfu'an daga Abi Huraira hadisi ne marfu'i manzo Allah ce ma anzalallahu min da'i illa anzala lahu shifa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah bai saukar da wata cuta ba ya saukar da maganinta wanda ya san maganin ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma kai ce babu kar a taba cewa ko wannan cutar ai cuta ce wanda ba zaka ji likitoci suna faɗa gara likita ka ce iya binciken da aka yi har zuwa yanzu ba a gano maganin ta ba wannan magana taka ta fi making sense akan ka ka- so kake mu yadda da magana ka mu ajiye maganar manzon Allah ka ce wannan cutar ba ta da magani ba daidai ba ne likita musulmi ma ya faɗa haka gare ya ce to har zuwa yanzu dai ana nan dai ana ta bincike amma har zuwa yanzu a iya sani na da bincike na ba a samu maganin ta ba rashin samun maganin baya nuna babu maganin shi yasa manzo Allah ce alimahu man alimahu yanzu kai in ka ce babu maganin ka- kai ma kana cikin jahilahu man jahilahu kuma wani ba zai ce ya samu maganin ka ce dan ƙarya ne ko wannan ne dan fara ne a'a alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu bi hadha al-lafz akhrajahu al-bayhaqi da wannan lafazin imam al-bayhaqi ya fitar da shi fi sunan al-kubra hadisi mai lamba ta na 19344 hadisin abdullah ibn mas'ud wa lafz al-bukhari amma lafazin bukhari ma anzala Allah da'an illa anzala lahu shifaan Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya saukar da maganinta kenan duk cutar da ka gani tare da maganin suka sauka sai dai ga cutar ta bulla amma rashin wato ila faɗaɗa bincike ko kuma ƙarancin ƙwazo na zurfafa bincike ya sa ba a gano maganin ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kuda ya faɗa cikin maz- mazubin ɗayanku ko abincin ɗayanku mutum ya nitsa shi Ya- manzo Allah ce a ɗaya fuffuken nasa cuta ne a ɗayan kuma fa magani haka kenan yana tare da cuta da magani da at the same time fuffuken sa ɗaya cuta ne akwai ƙwayoyin cuta ɗayan kuma maganin ƙwayoyin cutar ne a ciki shi sa aka ce ka dilmiya shi a ciki ka cire kayar ko da kana da kyankyami kai ba za ka iya cin abincin ba sai ka ba wani ya ci ba zai cutu ba domin an wadan ya sa cuta kuma an nitsa shi a ciki maganin cutar yana ciki na fata an gane da haka wannan yana nuna cewa babu wata cuta da ba ta da magani illa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wadda zamu karanta ta a wani hadisi na gaba an faɗi cutar da ba ta da magani amma in ba ita ba to duk cuta tana da magani likitan da ya sani ya sani likitan da bai sani ba shine bai san akwai maganin ba ma akwai ina fata an gane abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi amin na'am